بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم 21 ga watan Juma'a al-Ula 1446 ga watan daya miladiya 2021 mun zo mataki na biyu na karatun muraja'a na alhaqul mubin da izinin Allah ta'ala za mu tashi aljizul khamis babun fi tahrimi uquqil walidain ba na yau 22 ko ga watan jima'a da haka ne tahrimi uquqil walidain haramcin sabawa iyaye za mu ga a hadisan za a faɗi iyaye saboda su aka fi sabawa saboda sun fi taushin hali sun fi tausayi sun fi kawai da kai iyayen mu maza sun fi zafi sun fi faɗa sun fi bugu to ba ma jin sauƙin saba musu shi yasa suna ce alqurbu hijabu in kana kusa da mutum ba ku ce ganin kwarjinin sa to mun fi kusa da iyaye mata shi yasa saba musu ya fi mana sauki to shi yasa sai kuma aka fi faɗan sa nan ba wai dan ya halaka a saba wa iyaye mazan ba kun gane malam muje da sauri عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل عبا الرجل فيسب أباه ويسب عمه رواه البخاري ومسلم daga abdullahi dan amru al'as yake ta manzon Allah ya ce daga cikin manyan manyan zaiban an yi la'anar rajulu an wa- walidai shine mu ce tsine mu iyayensa ino shine at-ta'ba'u ar rahmatillah kace Allah ya nisantar da wanda ya rahama suka ce yaya haka za ta faru saboda abu ne mai girma mu ce kalli iyayensa tsine musu amma zamani ya kai ga ha'an sama kai yau ba inuwa kai ba haka shi ta yi kun gane shine ya ce ma'anar a wancan lokaci shine an yi subbar rajul abar rajul bai subba a ba ka rike shi da hannu shine wani ya zagi baban wani wancan ma ya rama bai subbu umma bai subbu umma wani ya zagi mamansa shi ma wancan ya rama mun karanta ta al-mustaqbani ma qala fa al-badi malami atil masum wanda suka zagi juna su biyu wanda ya fara zunubin na kansa wa ina aqatu fa aqu mithl ma uqibtu bi la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'il qawli illa man zulbi suna ne cewa in kai aka zaga karama kaga cewa kai ba za ka iya hakuri ba to ba ka da zunubi in ko ka tsara akai to shine kake da zunubi amma wala in sabartu lahu khairun lis-sabirin mu je malam
نعم mun yi bayani game da asuba aka ce la mafhuma lahu duk abinda mutum zaka ga mutum ya ji damuwa shine zaki na'am عن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووعد الب ووعد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال رواه البخاري ومسلم daga abu isa mugira kan shi ba kala yake cewa manzon Allah sun ya ce inna Allah harma alaikum uquqal ummahat Allah ya haramta muku saba wa iyaye mata su ma mazan ba a ci a saba musu ba wa adil ban zikir ba da iyaye mata wanda a lokacin jahiliya kafin zuwa manzon Allah wa idan maqulatu su ila bi ai dambe ko ce haka ke sai su haka rami su business saboda abun kunya ko kuma dawainiya ba su iyawa kun gani wa mana'a wa hada wa mana'a ruwa duk wanda ke mutane ruwa ba a san sa ko iyalinsa ko matan mutum in ya cika ruwa ba ta san sa waha ci da roƙo ko matan mutum ce in ta cika roƙonsa haushin ta yake ci Oh, saboda haka a- amma akwai wanda shi wajibi ne idan ɗaya ce baba ba ne ba roƙo ba ne idan mata ta ce miji ba ne ba roƙo domin haƙƙin sa ne amma ana sa halin da taku da kuma dan kamewa idan kika yi sati baki tambaya ran da kika tambaye ɗari sai a baki ɗari biyar amma idan kullum sai kika tambaye ɗari biyu ta sai ki ci a ba ashirin ce ban da shi ko ba haka ba aha wa kare alaikum kila wa qal kuma an hana ku an ce kaci wanda shine abin da fi kuma yawa a zamani kila wa qal zaka iya fassara shi da copy and paste shi ne kila wa qal ko ba haka ba ka buɗe waya ka ga labari kawai ka manna wa ya ce ni ma ban sani ba ayin aka ni ma haka na gani na wa kasarta su'al da yawan tambaya marasa amfani ita ce as-su'al tambaya mai amfani tana da kyau tambaya mara amfani ta aka hana wa ida'at al-mal da kuma albazzaranci da dukiya ku je gidan yan gayo ku ga albazzaranci su suke ja mana fitina da kwancin nan da muke fama da shi yan uwan shekan kenan inda mai baziri ne kano da kwanan shekan Allah ya sa ba mu cikin su na'am babu tawqirar ulama wa ahlul fadl ganin girma ganin girma a zuciya yake yaya kake jin malami a cin zuciyarka shine tauhidi wa ahlul fadl da mutane masu daraja su ne guda biyu da shugaba da dattijo su ne ake da alul fadl nan dukkanin su musulunci ya ce a girmama su kai hawan da ka fi shi mace ka girmama shi baka fada kasa ba a lokacin da kake girmama na kasa da kai kana masa tarbiyya kai kuma kana koyon tawadu an zauna lafiya na'am
عن ابي مسعود عقبه بن عمرو البدري الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعم القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم بالهجرة أو فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يعمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه رواه مسلم سيدي معلمان حديثي باسد شيوا أو إذا كجا أنت أو to a wannan sanar kenan akwai ruwaya guda biyu akwai wanda ya faɗi ta farko a wanda ya faɗi ta biyu saka in dai ka ja ka ka dawo ka kiya ka biya musu kada malaman gace su mana dariya daga abu abi matso da uku ba dan amr albadari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ke jagoranta mutane shine aqra'uhum aqrab ay a'lamuhum ake nufi domin sahabbai su sun san alqur'ani ne qira'atun wa hifzan wa tafsiran kun gane in sun kasance a sanar alkurani guda suke falon bi sunna riwayatan wa diraya kan kan fitin su safa kusan mu hijira malamai suka ce fa a'lamuhum fiqha a yau su a malikiya ma fiqhu ake gabatarwa wanda ya fi sanin fiqhu sannan wanda ya fi sanin hadisi sannan wanda ya fi sanin karatu sannan wanda ya fi kyau sannan wanda ya fi babban gida sannan wanda ya fi sa kaya masu kyau ko a ka samu nasu oho kun gane abin da ake nufi ba a san limam ya zama to kaskantacce wanda ana kallon sa ana kyama domin yanayin da kake girmama shi hakanan zaka girmama sallar da yake jagoranta ka zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda ake nufi kenan wa wani abu in sun kasance a wajen hijira sun zo daya fa aqdamu sunna sai a ce wa fi shekaru so tari wanda fi shekaru ya fi tunani ya fi tausayi ya fi sassautawa mutane abin da ake nufi kenan kada wani ya zama limamin wani a wani sa da za ka kai ziyara maka je gidan su dai to ka ka je gidan sa shi aliman da zai kawo ma ziyara ya zo su dai ya zo gidanka a nan ko kai ne liman sai ka ce a daidaita sahu ai ko sai na wallahi ce ni ma limamin sai amma girmamawa ya halatta ka ce masa bismillah haƙƙin kan sai ka ce bismillah na taba zuwa gidan wani za mu sallah wace ce bismillah sun ce dole maka ba ni a zuciya ta na ce to dama me yake nufi to yana nuna mu irin kuma a gaskiya zahiri haƙƙin sani shi ya kamata ya zama to limamu tun da gidansa ne za mu sallah da ni da iyalansa ya ce ma amma da ai bismillah ne sun ce to masha Allah bala ya kwado shi baiti ala takrimati kada ka je gidan mutum ka zauna a kujerar girmama wasu duk gida akwai kujerar da mai gida ya fi zama kamar da duk ofis ɗin ka je akwai kujerar ka ce ka san ta mai ofis ɗin ce duk fara idan ka je akwai kujerar to in ka je gida za ka ga kila an sa mata jarida ko an sanya mata laptop ko an sanya mata remote ko ba haka wasu da kada ka je gido ga kawai ka haye kujera mutane in ma baka gane wace ce baka tsaya a tsaye yana da cikin ethics na interview idan an gayyace ka interview in ka shiga ba a zama can ci ma zauna in ba ka kila a kujera ciya man da ka je ka zama ka ga ai disqualified ke kuma ka zama to ba ka da wani karishma ba ka da wata ba ka da shima ba ka da saboda haka bola ya kurki wiki ala tafi mace ko kawa kike a fara ki ce wannan kujera ta mai gida na ce ba a zama idan suran sun cika kowa zauna a ƙasa sai dai in shi ce banda takrima kowa ta zo ta zauna inda shi bai san matsayin sa ba a mana illa bi izini sai da izini in shi ya ba da izini ya ce ya yarda a zauna sai a zauna akwai wanda matsayin sa a zuciyarka ya wuce kai yadda kake daukan kanka zaka ba shi takrima kanka ce ya zauna girmamawa ce ta kuma irin wani kun gane wallahu a'lam نعم.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويع ويعرف شرف كبيرنا صحيح رواه داود daga amur dan shu'abi daga babansa kakansa kisa manzon Allah ya ce laysa mina ba tare wanda bai jin tausayin yara a cikin tausayin yaro musulunci ne tausayin yara abun nema ne ba a ce mutum kullum fuskarsa a busan kam tahira wa ya arifa sharafa kabira wanda kuma bai san matsayin babba a cikin mu ba ba sai ka san mutum ba manzo ya ce inna min ijlalillahi ta'ala ikramu bi shaybatil muslim yana da cikin girmama Allah ta'ala girmama dukkanin mai farfara musulmi da ka gansa ce masa baba ba shi ya fi kauce masa baba ka girmama shi kai ma za a girmama na ka tsohon a inda ba a san shi ba ba a san kai ya ma hakika ba so da kai alkhairi yi ma kai ne in kai mu wani anan za a maka a wani guri in kai mu na wani anan kai ma za a mana ka a wani guri na'am عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أهد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما فقدم فقدمه نعم قدمه في اللهج وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم رواه رواه البخاري daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa da yake cewa manzo Allah ya kasance na hada mutane biyu wanda aka kashe shi a yakin Uhud a cikin likafanin guda an kashe 73 ko da hudu ko da biyar ci musulmi a yakin Uhud kun ga yi mai kowanne cikin su likafa ne zai wahala a wancan lokacin da ake da talauci da tufafi idan aka yi annabi sai ce wa suna alqur'ani idan aka nuna masa sai ya sanya sa a cikin Allah wadaka shi kuma dan sai a sanya shi a abinda qur'a hadisi yake nuna mana hatta gawa ta mai ilimi ta fito wanda aka fi shi ilimi sadaka mai ilimi ko bayan mutuwa za mu samu matsayi fa Allah alladhina amanu wal ladina utul ilma daraja sai ce ana shahidun ala haula yawmul qiyamah zan shi daga cewa waɗannan sahabbai na ne mun yaki tare da su kun gane wa amara bi dafne fi rimam yace a bisa yasa a cikin jinanan su wala mai fasalu wa amsu wanka ba wala mai salla alayhi kuma amsu salla wala tahsaban alladina qutilu fi sabila amwat bal ahya tunda suna da rai ba sai amsu wanka ba ba sai amsu salla ba kun gane haka nan za a bi su az-zahabi ya ka cin siya yake sa kafara so manzo an da sace guda ya hita musalla ya musu salatul ghaib wanda gina cewa kuma a shi ya halasta za a yi musu sallah sai ce hikimar haka shine ai ko bayan da aka gama rashin wuda akwai barazan cewa suna son su tabbatar annabi ya mutu ko bai mutu in ba ka za su zo su karasa shi shi yasa ya ce la tujibu ko afikum muhammad in ji abu jahil ce kada la tujibu afikum ibn abi quhafa la tujibu afikum ibn al-khattab la tujibu ce a'lu hubal ya ce ala tujibu saboda an tabbata wani sai ce shi me za mu ce sai yake cewa ku ce Allahu a'la wa ajal sai aka ba shi kansa sai sai aka ce ai gaggawa kawai da gawa kada su zo su yi musu gunduwa gunduwa to kun ga ba yaushe za a yi wanka a sanya muku wani kafin sadaka sai aka yi kaburburan da ba su fi talatin da wani abu ba ana sa mutane biyu nan da nan aka fitar da gawacin sai kuma ka koma cikin garin madina dukkaninsu Allah ya ce yan aljanna نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم رآني أراني أراني أتوسخ في بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما رواه البخاري ومسلم majabar ya fara gajiya ko yunwa ce bari mu babi biyu shi kenan sai mu yi shi yake cewa daga abdullahi dan amru dan al'as Allah ka amsa dake cewa manzon Allah ya ce an nuna min kaina ina yin asuwaki da asafi kun san mafarki annabawa wa'ayi shi yasa yake ba mu labari amma wani ba zai ce na mafarkin kaza ba a za su a halal ce kun gane wa ma na annabi ta da kadami bi alimi ko suka ce ahaduma akbar min al-akhar wanda suka kawo min ziyada ya faɗa girma wa na warke su waka da aftar sai manzan Allah sai ya gabatar da tausayi akan girmama shi kenan sai ya baya kahani fafil da kabi shi aka ce ka girmama sun gani shi yasa aka ce wa ahlul fadli muka ce masu shekaru da ko masu ilimi wa da fatil akbar minhuma kuma wannan yana ɗaya daga cikin istisna'atina kai kyauta ka amsa abunka marar da an menene al'aidu ala hibati ko wannan na daga cikin da kai kyauta ka gane cewa kyauta da kai ba daidai bace ya halarta ka ansa so da idan malamai suka ce za a kalli me abun bayarwa idan abun girmamawa ne babba za a ba idan abun manya da suka kawo maka ziyara da yaran sai kuma kana da su to ka ba babba su kaga su dama abincin yara ne sai ka yaro za a ba amma a wani girmama sai a fara gabatar da babba idan ka haɗa hadisan gaba ɗaya zai na maka cewa mutane uku ake nufin a girmama malamai da masu mulki shugabanni da kuma da tijai sannan sai aka sanya yara su ma kanana ke ka girmama kowa ka zauna lafiya babu ziyarta alkhairin mujahada sati ziyara zuwa ga mutane kirki da zama tare da su duk wanda ya Allah ya azurta shi da abokin kirki a kusa da shi to arziki ne babu abin da ya kamata shi sai ka rike shi gyamgyam ku zauna lafiya Allah ya ba mu iko na'am عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يهرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا رواه البخاري ومسلم to an samu hadisi daga abu misal ashiri Allah ya kara masa rike ce misalin abokin zama na kirki na kware da na banza kamar mai sai da turare ne da wanda ke hora wutar ta kera irin ta masu babbaka shi mutumin kirki ma an yi hadifa ko dai baka kyauta wanda wannan ɗabi'a ce tun da ta masu turare ko sun san ko ba san ko za su sha abin da ake nufi a tarbiyya shine su koya maka wanda da sun yanka kai mutumin kirki mai za su zo in koya maka ilimi kaga wannan ya baka kyauta kina in ma an tabta an ko ka ciro kudin ka kafiya shine ko ka je ka ce da Allah koya mu abin da Allah sanar da kai na ilimi wa in ma an tajmi wa rihan tayyiba ko kuma ka ji kanshi tasiri zama da madaukin kama kaga an ce shi ke kawo farin kai ko ba za su tsoki shi ko mutumin banza shi kamar mai babbaka ne in ma an yi farka fiya maka ko je koda maka tufafinka ba tare da ka sani ba shine lalata maka tarbiyyarka wani yana gani kai baka kai baka gani wani ya san ka samu matsala kai baka san cewa ka samu matsala wa imma tumin rihan khabisa ko kuma ka samu mummunan wari shine ka samu shaida irin ta sa ce ai tare da wani ana almar'i la tas'al wa afsir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi Allah shi kare na'am
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم رواه مسلم daga Umar dan Al-Khattab Allah ya kara masa shi naji manzon Allah na ce lalle mafi alkhairin tabi'ai wani mutum da ake ce masa Uwais ana ce masa Uwais na qarami wanda walidatun yana da mahaifiya ana nufin lokacin da za ku riske shi mahaifinsa ya rasu sura mahaifiyarsa eh ba wai ba shi da uba ne gaba ɗaya ba wa kana bihi bayadun da aka ce lahu walidatun an ce ya kai gaya wajen kula da uwan nan tasa ya kai matuƙa wajen kyautata mata shine ya bashi walaya shi ne zamanto waliyin Allah har Allah ya bai manzan Allah labaransa wanda yake matuƙa wajen kyautata mata in gane kuma yana da ciwo na fara yana da ciwo alamar sa kenan kuma wannan bai sanya yana kyamu mutane bai kusanta su ba a'a ya haƙuri shi kuma shine hikimar faɗin wannan ya yi haƙuri da jaraba da Allah ya masa bai kyace kowa a zuciyarsa famurruhu in kun gansa ku roƙe shi kan da ya tsoro ku yoro kan ku gafara su ake gaya mu wannan sahabbai lokacin da annabi ya faɗi wannan magana ba a haife shi ba domin ai ba zai a ce mai tabi'i ba sai annabi ya rasu ko ba haka ba ba a fara samun tabi'i sai ran da manzon Allah ya rasu sannan kuma malamai suka ce akwai banci tsakanin falala da daraja a falala babu kamar sahabbai amma daraja Allah na ba ta ga wanda ya ga dama zalika fadlullah yuti man yasha shi yasa shi aka ce su roke shi gafarta masa ya roƙin masa Allah gafara sai na Umar aka ce duk shekara sai na Abubakar bai gansa ba sai na Umar shekarun da ya goma sha biyu goma ko ko sha biyu sha biyu duk shekara in ya zo mu'tamar na aikin haji in ya hausa ya ce a ce kuma rajulun qalahu uwais har sai da wata shekara a gan shi ya sauko da tumun bari ya zo ya rungume shi ya ce manzan Allah ya wani wasiya da kai ya ce ka muka mana gafa ya ce mamaki shi ma bai ma sani ba malamai suka ce kuma tun daga ne ya boye ya bar madina ba ƙara ganin sa ba ina ma muni kada shi kenan girma ya zo kun gane abin da ke nuna mana cewa su ba irin mu bane la ta'adidan nabi dhikrina ma'a bikin laysa sai za mu sha kal mu'ad babu fadlil hubbi fillah fallan soyayya da Allah soyayya akwai ta dabi'a akwai kuma soyayya ta dalili amma wacce ta bi ita ce soyayya ta dalili dalili ya zama ta kuma don Allah kana son mutum ne don Allah akwai lada mai dimbin yawa a cikin haka na'am عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في عباده الله عز وجل وقلبه معلق ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال وجمال, وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري ومسلم daga abu hurairar kita manzon Allah ce jinsin mutane guda bakwai wato ayyukan mutane guda bakwai kenan Allah zai sanya su a cikin inuwar tsaron da babu wata inuwa illa tasa za a shekara arba'in cikin tsananin rana lokacin rana za ta zo daidai kibir ta ƙiƙar tsakaninta da kawo kan mutane Allah shi kare manzon Allah ce za a yi zufa gwargwadon zunubin mutum wani sai ta shanye sa to a wannan ranar akwai da ya samu kansa a cikin inuwa a gaba gaba guda bakwai imamu na adil shugaba mai adalci babu wannan yana da cin hadisan da za su dan samu mutum daɗi game da shugabanci in bacin wannan sai ne shugabanci ba abin nema ba ne sadaka idan ka adalci za ka samu kanka inuwa insha Allah za mu ga su Buhari a cikin wannan inuwa ko kun ci ko kun so insha Allah sai ya shiga ta ku ce inuwa a Allah ya sa Buhari a wannan inuwa he wa shaqun da shafi ibadillahi azza wa jalla da matashin da ya tashi cin bautar Allah kun ga muna matasa ne sai mu amfani da wannan dama ko ba haka ba wa rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid da wanda zuciyarsa tana da alaka da masallaci kullun masallaci malamai suka ce khidmatun wa ibadatun wa mufsa yana masallaci hidima yana zama a ciki yana yin ibada a cikin masallacin wa rajulan tahabba fillahi istama alai wa tafarraqa alai da mutane guda biyu na anta rajulan kharaja makharaj al akwai imra'atan tahabba fillahi akwai rajulun wa mar'atan tahabba fillahi istama'a alai ai istama'a ala hubbillahi wa tafarraqa wa ai wa tafarraqa bainahuma hubballahi ta'ala son Allah ne yasa suka rabu akan son Allah suka rabu suna son juna Allah ya ɗauki rayuwar wani ko Allah ya canza mu wani gurin da yake rayuwa suka rabu wa rajul da atu mara'atun zaiti mansubin wa jama'a kamar misali annabi Yusuf alaihi salam wata mata ga matsayi za ta hana wani abu ya biyo baya ken wa jama'in kuma abin da zai ɗebo hankalin dukkan namiji mai lafiya ken sai ce inni akhafu Allah innahu rabbi ahsana maswa'i ko ba haka ba wa rajul tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha ta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminuhu da mutumin da ya ta sadaka har ya boye wannan sadaka hannun hagu bata ga abin da dama ta ba to ina ko masu sarki an sa kafin ya kai gida ya kai kyauta har an gani a gida har an gani cewa an bashi a can wannan waya tana ja da ikhlasu mu mun gane Allah ya kare mu wa rajulin zakara Allah khalin fa fadat aina da wanda ya tuno da Allah tsoron Allah cika zuciyarsa sai zubar da hawa wannan matsayi ne mai girma Allah ya ba mu mu je na gaba an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wallazi nafsi bi yadi la tadkhulu aljannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum rawahu muslim daga Abu Hurairah Allah ya kara masa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina rutsuwa da wanda raina yake hannunsa ba za ku taba shiga aljanna na ba sai kun imani duk aikin kwarai da mutum zai aikata idan mutum da imanin to aikin ba zane yana cin waka dina ila ma'amilu min amalin faja allahu haba'an mansura wala tu'minu hatta tahabbu kuma imanin ku ba zai zanto nagartacce ba sai kun imani a wala adullukum ala shin za fa'altumuhu tahabbtu mana ba ku nasiri da za ku aikata za ku rika san junan ku shine afdus salamu bainakum ku rika yaɗa sallah idan baka san mutane ba ka zo wuce ka ce musu assalamu alaikum sai su ji suna san sa duk ilimin ka idan ka zo wuce wajen mutane sun san ka kuma ko da ba san ka ba ko ce kuma sallama sai sun jawo shi a zuciyarsu sai to me ya dauke mu sadaka ba faɗi ƙasa banza wa don kawo mutane sallama ba a dai ce dole sai ka je ka ce kuma tsamu kai ma ka shiga majalisa ba a kare musu sallama ka wuce shi ne haƙƙin musulmi a kan musulmi yin sallama yana sanya soyayya a cikin mutane sai kuma dage mai riko ta Allah mu cikin sarki ya taimake mu a nan za mu dakata sai Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe sai mu tashi a babul khawfi sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka